أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ƙaddarawarsa ya nuna mana wannan rana ta laraba sannan kuma a wannan majalisi a cikin wannan makaranta ta madrasatul hudaifi littafi da ƙur'an karim a cikin wannan gari na niyamai inda muke karanta wannan littafi mai albarka al'aqidatul wasitiyya yau muna shida ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya daidai da yau tara ne ga watan uku aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2022 za mu tashi bayani akan ayoyin da malin ya zo da su waɗanda suke tabbatar da maganar allah ma'ana suke tabbatar da cewa Allah yana magana shine malaice wa qawluhu wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله ومن أصدق من الله قيلا فدس شيني الله سبحانه وتعالى نتي ومن أصدق من الله قيلا من, من الله ai babu wani wane ne wanda ya fi Allah gaskiya ko kenan wa man asdaqu min Allah qila ma'anarsa ai babu wani wanda ya fi Allah gaskiya wannan istifham inkari ne haditha ma'ana a cikin zancensa zancen Allah gaskiya ne shine wa man ahdasu wa man asdaqu min Allah haditha wane ne wanda yake Allah gaskiyan zance kaga wannan aya na tabbatar da Allah na min Allah na min yana magana mana a cikin zancensa da labarin shi da umarninsa da alƙawalin shi da kuma kyacewarsa وقوله دكما فدس ومن أصدق من الله قيلا ويفي الله قسكير مغانا القيل سكيتي ومصدر نين قال القيل مصدر قال يقول القيل كو kamar misali kalƙaun ai babu wani wanda ya fi Allah gaskiyar magana shahid game da waɗannan ayoyi wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da zance da kuma magana ga Allah ma'ana Allah yana zance yana magana sannan kuma a cikinsu tabbatar da maganar Allah ne wannan shine shahid a cikin waɗannan ayoyi wa qawluhu ta'ala da kuma faɗar Allah ta'ala wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tuna lokacin da Allah ya ce qala Allah ko Allah ya ce shi yasa jamhurin malamai masu tafsiri sun tai akan cewa wa in ƙala Allah wannan magana ce ta Allah wacce za ta kasancewa ranar tashin kiyama a lokacin da za a kunyatar a wulaƙantar da waɗanda suka bauta ma annabi isa da shi da ma'aifiyarsa daga cikin nasara shi ne Allah zai ce wa iz ƙala Allah ya isa ibn maryama أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كتنا لوكتين دا الله زي تشوى يا عيسى بن مريم نا الاهرة كينا kai ne ka ce ma mutane ku riƙe ni da ni da ma'aifiyata abin bauta ne guda biyu nan da a kunyatar a wulaƙantar a ƙasƙantar da suwa nasara waɗanda suka bauta ma isa da shi da ma'aifiyarsa waɗanda suke cewa isa da Allah ne akwai masu cewa isa da Allah ne wasu suka ce a isa ma Allah ne wasu suka ce a akwai Allah isa Allah maryam ma'aifiyar annabi isa ita ba Allah ce to dukansu Allah zai tattaro su ya kunyatar da su a ƙasƙantar da su a wannan rana Allah zai ce ma annabi isa kuma ya san da bai ce ba kai ne ka ce ma mutane ku riƙe ni da kai da ma'aibiyarka abin bauta ƙala subhanaka ma qultu lahum ma qultu lahum illa ma amartani ba abin da nace musu face abin da ka umarce ni cewa an ibudullah ko ku bauta wa Allah shi kadai a wata aya yazo an ibudullah rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ya ce in kuntu kultuhu faqad alimta in na faɗi cewa su bauta mini ne da ma'aifiyata Allah ka sani amma ai ka san ban faɗi ba ko to wannan kenan kenan wannan aya kamar dai ayoyi guda biyu ne waɗanda suka gabace ta a cikinta akwai mai tabbatar da alƙawli lillah magana ga Allah kuma Allah yana magana yana faɗa lokaci ma'ana idan ya so mala yace wa qawluhu da kuma faɗar Allah ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangijinka ta cika da gaskiya da kuma adalci abinda ake nihi da alkalima anan magana kenan kalamu ana nihin maganar Allah ta cika da gaskiya da kuma adalci ko kenan nan da yace sidqan magana Allah ta cika da gaskiya ma'ana a cikin labarin da Allah yake badawa gaskiya ne wa adalan da kuma adalci a cikin hukunci hukuncensa duk abin da Allah ya na hukunci adalci ne saɓani waɗanda suke ganin cewa a misali yanzu da zaran mutum an masa hukunci na musulunci sai ka ga wasu ƙungiyoyi wai da sunan kare haƙƙin ɗan adam suna ganin cewa ba a yi daidai ba to Allah hukunce-hukuncen da Allah ya yi adalci da aka sirikan wa adala duka sun zo mansuban ne ma'ana mansuba ne ne don mai alat tamyiz mansuba ne ne akan mai alat tamyiz yana a cikin wannan aya akwai tabbatar da maganar Allah ta'ala wa qawluhu da kuma faɗar Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana ku wannan girmamawa ne da ɗaukakawa ga annabi Musa alaihi salam cewa Allah ya yi masa magana ai ya ji maganar Allah don haka ake ce mishi alkalim ko da kuma takliman takliman ɗin nan masdar ne mu'akkad don me saboda ture kasancewar taklim ya zamanto kamar majazan ne ba majazi ba ne haƙiƙa ne haƙiƙatan Allah ya yi magana da annabi Musa ba maganan majazi ba ne da haka yi ce wa kallama Allah Musa takliman wannan takliman suka ce masdar ne mu'akkad don mi saboda a ture kasancewar magana wai majaz ce kenan ba magana ba ta haƙiƙa a'a magana ce ta haƙiƙa haƙiƙa ne Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kenan a cikin wannan aya akwai tabbatar da magana ga Allah sannan kuma Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam wa qawluhu da kuma faɗar Allah minhum man kallama Allah daga cikin manzanni alaihi salatu wassalam akwai waɗanda Allah ya yi magana da su ko man kallama Allah ma'ana akwai waɗanda Allah ya ji yadda su maganarsa ba tare da wani wasiɗa ba nan yana ne annabi musa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haka annabi adam ya zo a cikin hadisi wanda ya zo a cikin sahihu ibn hibban wannan bayani shine da yake cewa kana adam nabiyan mukallaman kana bainahu wa baina nuhu ashratu qurun wa kanat ar-rusul 315 وصححه الألباني في الصحيحة wannan kenan annabi adam ya zamanto annabi ne sannan kuma wanda aka yi ma magana tsakanin shi da Nuhu ƙarni goma, manzanni su ɗari uku da goma sha biyar. Kamar yadda Imam Albani, Sheikh Albani ya inganta shi a cikin silsilatu sahiha, hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari shida da sittin da takwas. Wannan kenan. To, shi ne a cikin wannan aya akwai tabbatar da maganar Allah cewa Allah ya yi ma wasu daga cikin manzannin shi magana ba tare da wani wasuta ba sun ji magana Allah. Wa qawluhu da kuma faɗar Allah walamma a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo ma miqatin mu ma'ana zuwan shi ya kasance a cikin lokacin da muka Allah ya masa alkawari ya zo a cikin wannan lokacin. da ya zo a wannan lokaci wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya masa magana ya ji yadda shi maganarsa ba tare da wani wasiƙa ba waɗannan ayoyin dukansu a cikinsu akwai tabbatar da magana ga Allah sannan kuma Allah yana magana lokacin da ya so sannan kuma Allah ya yi ma Musa alaihissalam magana ba tare da wani tsakiya ba tsakaninsu wa ƙauluhu ta'ala da kuma faɗar Allah ta'ala wa na dainahu muka kira annabi Musa ko annida shine kaman as-saut al-murtafa ko al-murtafi'u ma'ana sauti wanda aka daga shi sauti wanda aka daga murya aka shine aka ce ma annida to shine Allah ce muka kira annabi Musa da sauti wanda yake madaukaki min janibi tur a gehen dutsen tur sira an ce attur ɗin nan wani dutse ne wanda yake tsakanin misir misira da kuma madiyan tsakanin misira da madiyan wannan dutsen yake shi ne min janibil aimani ba'ana ɓangaren dama daga musa a lokacin da ya tafi yana neman wuta da ya taho da shi da iyalinsa cikin duhun dare sai ya tsinkayi wuta shine yace musu su zauna la'alli atikum minha bi khabarin aw ajidu ala an-nari madha huda ma'ana tana yiwa eh in zo muku da wani kaskai abin nan na wuta wanda za ku kankabe sanyi ko kuma in samu waɗanda za su nuna mini hanya wacce za ta kai mu inda za mu yana a cikin wannan aya akwai tabbatar da maganar Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kira sannan kuma ya ana yana kira sannan kuma yana ganawa wannan nau'o'i ne guda biyu su ma na magana saboda in aka ce almunadat yana kasancewa ne da sauti maɗaukaki amma munajat gana shi kuma yana kasancewa da sauti wanda yake ba maɗaukaki ba wannan shine babban tsakanin almunadat da kuma almunaja almunajat shi ita almunadat da sauti ne bayyananne maɗaukaki munajat kuma sauti wanda ba bayyananne ba wa qawluhu da kuma fadar Allah wa izna da rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kira Musa ai ka karanta wannan wa izna da rabbuka Musa lokacin da ubangijinka wa izna da rabbuka Musa lokacin da ubangijinka Ubangijinka ya kira Musa cewa a ni'itil ƙaumar zalimi, ko? Ka zo mu mutane waɗanda suke azzalimai a matsayin manzo. Shi yasa suke ce wannan aniƙin nan yana halitta tana iya zama mufassira kuma tana iya zamantawa masdariya. Kenan ka tahi zuwa wajen mutane. sai zamanto izhab ilal qaumil zalimi ka tafi zuwa ga mutane waɗanda suke azzalimai an siffanta su da zalunci saboda sun haɗa tsakanin kafirci wanda shi kafircin nan zalimta kawunan su ne da kuma sabo shi kuma sabo zalunci ne ga wasinsu saboda mi kaman mutum wasu za su yi saƙo su jawo musiba wadda za ta shahi kowa da kowa kenan kaga wannan ya zama to zalunci ga ga wasunsu mala yace wa qawluhu da kuma fadar Allah wa nadahuma rabbuhuma ubangijin su ya kira su wa kenan annabi adam da shi da matarsa hawa shi yasa aka zo da shi mala eh nadahuma wannan musanna ne ko kuma ayuwa da aka aka zo da shi da damir mutum biyu wana da huma rabbuhuma ubangijinsu ya kira su su biyu annabi adam da hawa alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ya ce shin ba na hane ku ba cin waccan ko wannan itaciya na ce ku ci duk abin da yake cikin aljanna sai dai wannan itaciyar ko ina Allah ya kira annabi Adam da Hawwa yana mai ce musu shin ba na hane ku ba game da wannan itaciyar game da cin wannan itaciya wannan kaman zargi ne daga Allah gare su dan mi dan su yi sauna su kare kansu a cikin wannan aya akwai tabbatar da magana ga Allah madaukakin sarki ko wa qawluhu da kuma fadar Allah ta'ala wa yawma yunadihim ranan da Allah zai kira su Allah zai kira su waɗannan mushrikan ranar tashin kiyama fa yaqulu sai Allah ya ce musu ma ga ajabtumul mursalin menene amsa ku ta kasance ga waɗanda aka aiko zuwa gare ku na daga annabawa lokacin da suka isar muku da manzanci na shahid game da wannan aya tabbatar da maganar Allah wa yau mai yunadihim ko ranar tashin kiyama kenan wa qauluhu ta'ala da kuma fadar Allah ta'ala wa in ahadun minal mushriki idan wani daga cikin mushrikai waɗanda aka umurce ka da ka yaƙe su istajaraka ya nemi ma'ana kariya gare ka da kuma amintarwarka ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fa'ajirhu ka jame mishi ma'ana kariya m- mai ba shi aminci hatta ya ma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah daga gare ka ya lura da wannan maganar sannan ya kasance akan haƙiƙa dangane da abin da kake kiran shi zuwa gare shi na bautawa Allah. Shahid game da wannan aya shine tabbatar da magana ga Allah maɗaukakin sarki cewa wanda ma'ana yutula shine ma'ana Allah magana Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu da kuma faɗar Allah ta'ala wa qad kana fariqun minhum haƙiƙa wasu daga cikinsu wasu jama'a daga cikin yahudu sun kasance nan alfarik suna ne suke ce ismu jam wanda la wahi da lahu bai da wahi bai da ɗaya ko da alafazinsa farik bai da wahi da haka suke ce mashi ismu jam'in ne a lafajin shi bai da ɗaya bai da wahid yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah ita ce at-taura thumma yuharrifunahu sannan sai su yi ma su fassara ita at-tauran nan da fassarar da ba ta taba idan su yi tawil min ba'd ma aqaluhu bayan sun fahimci haƙiƙaninta amma tare da haka sai su saba ma'anarta akan ilimi kuma wahum ya'lamun alhali kuma sun san da cewa su masu ganganci ne a cikin abin da suka tahi da cikinsa na canza maganar Allah shahid game da wannan aya a cikinta akwai tabbatar da magana ga Allah at-taura na daga cikin maganar Allah yahudu sun canza ta sun gayyara ta sun musanya ta wacce take a hannunsu ba ita ce hakikanin at-taura ba وقوله تعالى دكما فتر الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ma'ana suna nihin su waɗanda suke sabawa daga cikin mutanen ƙauye waɗanda suka zaɓi su zauna a cikin iyalinsu da kuma shagulgulansu suka bar tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya huta a shekarar hudaybiya suna nihin an yi badilu kalam Allah su canza maganar Allah wacce Allah ya yi alkawali da ita ko ya yi alkawali da wannan maganar tashi game da ahalul hudaybiya cewa akwai ganima ta haibar da za su samu da haka sai Allah ya ce kul ka ce musu lan tattabi'una har abada ba za ku bi mu ba shi yasa suka ce wannan nafiyun ne fi ma'anan nahi kaban korewa ne amma ma'anarsa shine hani ai kakku be mu lan tattabi'una nafiyun fi ma'anan nahi nafiyun ne amma a cikin ma'anar hani ai la tattabi'una kam kakku kuskura ku be mu kadhalikun qala Allah min qablu kamar haka dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya faɗa tun gabanin wannan Allah ya yi ma waɗanda suke ahalul hudaybiya alƙawalin ganimar khaibara tasu ce kawai waɗanda suke halarci hudaybiya su kaɗe adda wannan ganima waɗanda da suka yi zaman su su tafi ba yanzu suna son su shigo ciki don haka kenan in suka shigo sun saba alƙawalin da Allah yake saboda shi Allah ya ce wannan ganima ta khaibar ahalul hudaybiya tasu ce kawai kenan duk wanda bai cikin su bai tafi ba kenan shi ba ta shaye shi ba da haka su suka yi zaman su cikin matansu da iyansu da shagulgulansu yanzu da suka je an je an dawo babu ko kwarnaji sun ji labarin wannan ganima yanzu suna son su bi su shiga a je a ci wannan ganima tare da su sai Allah ya ce kullan tattabi'una kadhalikun qala Allahu min qablu ko kenan shahid game da wannan aya cewa a cikin ta akwai tabbatar da magana Allah subhanahu wata'ala ko da kuma ya ce wa ƙaunuhu da kuma faɗar Allah subhanahu wata'ala watlu ma uhiya ilayka ka karanta abin da aka yi ma wahayi wannan Allah ya umarci annabinsa ya dawama akan karanta littafin da aka yi masa wahayi wahayi kuma sanarwa ne da sauri game da abin da ya shahimi abin da yake boye a cikin abin nan min kitabi rabbika na littafin ubangijinka sai ce la mubaddila li kalimati babu minane canji da musanya game da maganar Allah subhanahu wataala na'am kenan da yace watul ma'uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati a cikin wannan aya akwai tabbatar da kalmomi ga Allah ta'ala da kuma faɗar Allah inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il lalle wannan alqur'ani yana labarta labarin bani isra'ila wa'anda aka dora ma aiki da attaura da injila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun yana bada labarin mafi yawa abin da suke sabawa a cikinsa kamar sabaninsu a cikin sha'anin annabi isa yahudawa ma'ana sun kirkiro a cikin haƙƙin annabi isa alaihi wasalam su kuma sun kirkiri ƙarya sun jingina ma annabi isa su kuma nasara sun huce gona da iri wajen biyarsa da aka yi zo a cikin alkur'ani magana matsakaiciya ta gaskiya cewa shi bawan allah ne manzon allah ne kalmomin ubangijinsa ne allah subhanahu wa ta'ala ya ji wasu zuwa ga Maryam kuma ruhi ne na Allah subhanahu ta'ala. Shahid game da wannan aya a cikinta akwai tabbatar da cewa Alƙur'ani magana Allah ne, saboda abin da ya umsa na kewayewa game da littattafan da suka gabace shi. Kenan abin da za a fahimta game da waɗannan ayoyin waɗanda malin ya zo da su, duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da magana ga Allah subhanahu ta'ala. Ali sunna wal jama'a suna tabbatar da abin da alkur'ani da sunna suka kawa dalili a kansa cewa Allah abin siffantawa ne da magana kuma magana Allah suna daga cikin siffofin shi na zatiya ko yana daga cikin kuma abin siffofin siffofin Allah zatiya saboda Allah ya tsaye da wannan kuma ya siffantu da waɗannan sannan kuma suna daga cikin siffofin Allah na fi'iliya waɗanda suke masu abkuwa da son shi da mashi'arsa da kuma kaddarawarsa Allah yana magana idan ya so yadda ya so da kuma irin abin da ya so kuma Allah bai gushe ba ba za ya gushe ba yana magana saboda bai gushe ba kuma ba zai gushe ba ma'ana Allah kammalalle ne da haka magana kuma tana daga cikin siffofi na kamala da haka Allah ya siffanta kansa da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya cin ma'ana siffanta shi da wannan insha Allahu gaba zai zo game da ambatan mazhabi na waɗanda suka saba a cikin waɗannan matsalolin tare da maida musu raddi za ka ina ganin nan ya zafi kamata mu dakata insha Allah sai Allah ya kai sati na gaba za mu tashi isbatu tanzilul qur'ani min Allah ta'ala ayoyin da suke tabbatar da saukar alqur'ani daga Allah ma'ana alqur'ani ya sauka ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da wanda muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh